saurari bayanai da hukunce-hukunce da ya shafi ma'aurata idan aka ce ma'aurata ana nufin mata da miji to ko da ma shi da miji ko da ma ka da mata ka so ka ce domin ba ta ke fahimtar zikar tamfa'ulun muna kana tana daga cikin mu'mini tana daga cikin mu'mini wanda Allah ya ce tunatarwa tana amfani ko tunatarwa tana amfani kake ce ai awon yau da damar sani ko mun saba da shi ko mun kaza a wato shi kullum ilimi ko an koma da kai a nuna baki wato shi kasa wanda kana ganin kamar kawo ce shi duk da yaran da zai su an ruwan bakin su sai dai ka ce su ne bakin ne ko a ba ta mu da muka yi karatu gida mun ka san an ruwan bakin ne ko an bakin ne to ko an ruwan bakin ne ka ce ka zo a karanta ko ma makaranta sai ka samu wata karanta ko na rubutu ko na karatu ko wani harshe da wasu ko a cikin mutum wasu na cewa alluwa baki wasu na cewa alluwa baki ka ga wani mai alluwa lamura a ko wani ya ke yi ce raha a zuwa ya yi a ra'aya ka ga sai ka kawo to balle mun ga yato babban malamin mu babban mu a wannan kasa ko a wannan gari الشيخ الدكتور إمام محمد علي لوبس wanda kowa ya san kuma an yi da kokarin na taimakon addini da wa'azi da kanka har wasu garuruwa da wani wurare suna ɗaukar shi na zuwa yana amfana da su balle kuma mu shi ya sa muka yi kira da mutane akwai wannan wa'azi sama da sati biyu ko uku da fatan abin da malam zai sanar da mu ya zama guzuri ga yin a cikin rayuwar mu kuma ya zama a cikin nizanin gobe duk da mun makara saboda yanayin sani ba tare da fata lokaci ba a matsayina na shugaban zama ko wanda aka ce zauna a matsayin kusurin shugaban zama na san ba kai wannan matsayin ba zan ba mana abin magana dukkan sun magana domin bi ya ci gaba a shi a jazakum Allah ku sayar أعوذ بالله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka
a wannan yini na lahadi hudu ga watan shida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar sha bakwai ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku muna wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abdullahi dan abbas da ke madarkaci cikin garin zaria bisa munasaba da muka haɗu don tattaunawa akan haƙoƙin ma'aura muna godiya da addu'a ga wanda duke da hannu wajen wannan haduwa da masu gudanar da wannan masallaci da wanda duk ya ba da tallafi ko yake ba da tallafi domin gudanar wannan haduwar har zuwa kankanta Allah ta'ala ya saka ma kowa da gidan aljanna. magana akan haƙoƙin ma'aura shari'a ce alkitabu wa sunna ta shimfiɗa ta amma kafin komai Allah ya sanya aure a tsakaninmu ya zama lalura dole don ci gaba rayuwa mai tsabta. duk al'umman da ba su auratayya ba su da bambanci da dabbobi jaki ko jaka hatta kajin da muke kiwo a gidaje za mu ga rayuwarsu a ci barkatai in aka sami zakara a gidanku da uwarsa da ‘yarsa, da ƙanuwar uwarsa da yayan uwarsa, da surukansa, da ‘yar cikinsa da jikarsa, duka matan shi ne. Mu sai Allah ya karama mu, ya ɗaukaka mu, ya fifita mu. ya ce adama ga irin wanda za ki aura tankwa kai ma ga wadda za ka aura bai ban mu yi rayuwa irin na dabbobi ba domin in dai mutum mai motsi ne ko dabba ko wani halitta to yana da bukatan abokiyar rayuwa tana da bukatan abokin rayuwa da nassin alkur'ani mai girma ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون القرآن yana cewa duk abin da ka gani a duniya akwai mace akwai namiji akwai namiji akwai mace cikin wannan halitta Allah ya ce ne maku haka don ku sami wa'azi ku ankara ku faɗaka ku gane Allah ɗaya ne Allahu Samad. Don haka a yau ba wani abu wanda ake ji ba haka ba, itatuwa kun ga yadda ake masu aure da shuke-shuke, duk wanda aka yi wa aure ya ci nagatta. Malantanku, ashe duk mai aure a cikinku ya ci nagatta. babiya kazalika shi yasa zaka ga wanda bai da aure iya riƙa ya rike ko ta riƙa ta rike sai ka ga shi shibuhu majnunin ko shibuhu majnuna wasu ƙwayoyin hauka na nan suna yawo akan ba zai samu natsuwa ba ba za ta samu natsuwa ba sai ranan da aka yi aure sai ka ji ana o gwammata na su kaman ba ita ba na je gidanta na ganta cikin nasuwa ai albarkacin aure tunda ya zama lalura me yasa wasu ba sa yi amsan wannan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shi mana amsa yace ba abin da ke hana mudi aure ko ba abin da zai hana dijan gala aure sai abubuwa biyu kasa kunninka ka ji fatawa ta sayyidina Umar ke ma karkato ki ji da kyau ya ce illa ajizun au fujowa in ma dai gajiyawa ne kila akwai lalura a halittansa ko a halittanta gajiyawa ce ko kuma ba yadda zai yi auren ko da yana so ko ba yadda za ta yi ce auren ko da tana so saboda ba a samu wanda zai aura ba ceto wannan yana hana ɗan adam aure ko kuma fajiri ne fasiki ne ja'iri ne mujrimi ne ba abin da ya tsare sai alfasha ko ita ce fajira mujrima ja'ira wanda ba abin da ta tsare sai alfasha ɗayan biyun nan ke hana ɗan adam aure amma lafiyayyen namiji yana ansa suna ba malam mudi da kallabin gwamma ba to ba abin da zai hana shi aure don lalura ce ta rayuwa tsaye idan ya zan haka ne haka kuma hakan ne haka ashe ya zama wajibi ma'aurata ku san menene aure menene haƙoƙin ma'aurata tsakanin babiya da bala idan Allah ya sa yau sun zama miji da mata domin amsa wannan to shine darasinmu na yau wanda muke fatan Allah ya buɗa mana ya haska mana ya ba mu ikon daidai kuma ya zama mai amfani mu daina jin abubuwa da suke aukuwa a gidaje masu ban takaici idan muka hanga ta wannan mahanga sai mu dubi abin ta fuskoki guda uku in muna maganan haƙoƙin ma'aurata malamai sukan ce akwai alhukukul mushtaraka akwai hukukul zaujati ala zaujiha akwai hukukul zauji ala zaujatihi wato akwai haƙoƙi sun taru sun tattaru sun shafi mijin daidai irinsu kuma ya shafi matar dole ne kowa isani kuma kowa ya tsare ma dan uwansa shine zai zan kun yi ibada kuna neman sakamakon aljanna gobe kiyama na biyu akwai wasu tattaruwan haƙoƙi wanda yana kan mijin ne dole ya sauke su na matarsa ne akwai wasu kyautaruwan haƙoƙi yana kan matar ce dole ta kiyaye su ta ba da su ga mijinta waɗannan su ne guda uku amma bisa magana ta gaskiya a wannan zaman baya yiwuwa a dubi mahangan nan uku idan ana son a faɗi abu gamsashe wanda ake fata ya yi tasiri ga ma'aura to ganin haɗuwar haɗuwa ce tawa ta mata da maza sai na zaɓi mu tattauna akan haƙoƙin da ya shafi maza akan matansu kuma a lokaci ɗaya ya wajaba akan maza su kiyaye su kamatansu wato haƙoƙin da aka yi tarayya a kai sawa'an ma'anawiya ce ko madiya alƙur'ani mai girma yana cewa wala hunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da haƙoƙi irin haƙoƙin da ke kan mazansu ma'ana suna da haƙoƙin da mazansu za su kiyaye irin haƙoƙin da za su kiyaye ma mazajensu kuma bisa shari'a bisa kyautatawa bisa koyarwa na addinin musulunci duk zaman da ake yin ta da al'ada wannan zaman zaman maguzanci ne shi yasa gidajenmu wasu da yawa matsala ba za ta taba karewa ba saboda duk wanda ya shiga gida ba ta kofa ba komi na iya samun shi na tur da Allah wadai maza da dama cikinmu kafin mai aure ba mu sanin menene aure cikin shi da bayansa idan mun ji mun kawo ƙarfi aljihunmu na da kuɗi cike sai ka ji ana hindatu ji mana ba ba ki ji ne haɓa hindatu amma da za ka tare shi ka ce menene auren a musulunci bai sani ba menene haƙoƙin auren a musulunci ba zai iya bayani ba kazalika hassatu ita ma haka in ta ji ta kawo tana iya tsayuwa da kowane ne da ita da iyayenta a kawo da ita a huta to a kawo da ita sai ka ce bala'i wani guzuri za ta da shi gidan miji me za ta ta yi a addini wani haƙoƙi za ta tsare galibi ba a cika kula da wannan janibi ba sai zan auratayyarmu a wani lokaci da kaɗan ya ɗara haɗuwar jaka da jaki a je a yi ta hararin juna a yi ta mambuɗa ma juna baki a yi ta ma juna kallon hajarin kaji a ƙarke malam sidi ya gana ma zulailatu azaba zulailatu ta ɗanɗana masa fitinarta in ba a yi sa'a ba a tafi a haka Allah ya haɗa su duka yi masu hisabi kada Allah ya sa a mu ta zan haka don haka kai tsaye kamar yadda na ambata za mu gangara ne ga haƙoƙin da kai ya waje ba a kanka ka kiyaye mamataka ke ma matar shi wajibi irin wannan abu za ki kiyaye kuma na yi imani duk gidan da ake kiyaye waɗannan haƙoƙi sai ya zama gidan misali a cikin al'umma ana nuna shi da yatsa saboda alkhairan da ke cikinsa abu na farko ada maimana kafin ku yi aure abinda ake so na farko al-ikhlasu da dukkan kuma aura duk wanda zai auri wata ba da ikhlasi ba ya zalunce ta ya cuce ta ya yaudare ta tana da haƙƙi ka so ta don Allah don neman yardan Allah maimana duk sanda za ki aure wanda za ki aura ki aure shi da ikhlasi don Allah don neman yardan Allah wannan haƙoƙi ne da ya shafi ma'aura gaba ɗayansu in ɗaya yawofin tabarin ikhlasi ɗayan yana yi da ikhlasi to ya cutar da abokin haɗin shi alkur'ani yana cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din a duk rayuwarmu Allah bai umarce mu ba sai da mu bauta masa shi kadai bauta wadda take cike da ikhlasi kuma duk rayuwarmu addini ne to mu miƙa shi ga Allah mu yi yanda yake so aure addini ne aure ibada ce ko dai ya jagorance mu zuwa gidan aljanna Allahumma amin ko ya gangama da su zuwa jahannama a'azana Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka in kana tunani sha'awa ya sa ka aure canza tunani in kina tunanin wani abin duniya ya sake aure maza ki canza in ba haka ba za ku yi hasarar duniya da kiyama ku yi dan Allah dukan kuma aura innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa waɗanda suka yi aure dan Allah ba wai ka ganta tsalleliya ba kawai ba don iyayenta na da mukami ko dukiya ba Allah ka duba ke ma kin aure shi ba din kin ga direwan shi yayi maki ba irin sifan da nake so ba don Allah ba ko kuma yana da kuɗi ko mulki ba don Allah ba wallahi duk za ku yi hasara ba za ku samu sakamakon da ake fata a gidan aure ba iya alamin lahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra wannan aya bishara ce ga kowa hatta ma'aura subhanahu wata'ala yana cewa in ya san akwai manufa da aqida na alkhairi da ikhlasi a duk abin da za ku yi to Allah sai ya sa muku alkhairi da albarka a abin da kuka yi kenan aksi wal aksu bil aksi lokacin da Allah ya leka zuciyar mai sanya ya aure ya leka na wadda za a aura ya ga duka akwai wasu muradai personal interest ba Allah aka nufa ba wallahi ba za a cin magaci ba shi yasa sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace in ta cika sufofi hudu maza na rigirgen aurenta dukiya ne mukami ne nata ko na iyayenta ko kuma kyau sai ka ce aljana in ji bahaushe fa ko ya ce mashi aljana kyakkyawa ne oho addini da ɗabi'unta sai annabi ya ce fa'alaika bi za ki dini ta ribat yada malam balaka ji fa'alaika bi za ki dini ko tana tafiya kyau na zuba ko tana tafiya dala na diga billahi lazi in ba ta da addini annoba ce ƙyalita ke kuma ‘yan mai shinkafa’ ko wanda kike so ya kai sidratul muntaha wajen kiran kyau ya kai karuna wajen dukiya ya kai fir'auna wajen mulki na rantse maki da Allah kyale shi in bai da addini da kyawawan dabi'u in ba haka ba za ki yi hasara idza atakum man tabdawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu وإلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود شدوان ليزو kuka aminta da addininsa da aƙidarsa da kyawawan ɗabi'unsa to ka ku dubi halittansa ko shekarunsa ko matsayin rayuwarsa ko yaya gidansa inda yana da abin da zai riƙe yakku to ke yarinya na neman shi kin ga miji iyaye ku yi maza ku miƙa masa wallahi ba za ku yi nadama ba saboda yana da tsoron Allah bugu da ƙari yana da kyakkyawan ɗabi'a shi yasa ibn mas'ud yana da wani na da ya cikin sahabbai ya zo fatuwa wajensa ya ce mutane suna son ƴata sun yawa na rasa wanda zan ba me kuke tsammani abdullahi bin mas'ud ya gaya masa sai ya ce zawwita mimman yattaqillaha in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yazlimha ka duba cikin su duka wa yafi tsoron Allah ka bashi bai ce ka ba mai kuɗi ba bai ce ka ba mai mulki ba bai ce ka ba ɗan saurayi ɗan sangiri a wa yafi tsoron Allah ka bashi ma daman yana son ta za ta ga girmamawa da karantawa da kaddarawa da ihtirami kuma wallahi ko da ya waye gari santa ya fita a zuciyarsa ba zai taba cutar da ita ba ba zai taba zaluntanta ba domin takawarsa za ta hana shi zaluntan baiwar Allah a takaici wannan gaban dole mai aure ya sa Allah a cikin aurensa matar aure ta sa Allah a cikin aurenta tana da haƙi kai haka yana da haƙi ki haka shine Allah zai dubi gidanku ya tallafa maku ya getta duk wani abin da zai karkace ko abin da ya ɓaci ya kyautata shi ina fatan za mu tsara wannan abu na biyu dole ne miji ya zan mai ta'awuni ga matansa wajen aikata alkhairi hakinta ne dole ne matar ta zan mai ba da gudunmuwa ga mijinta wajen aikata alkhairi idan mun ce aikata alkhairi bidayatan min ibadatin lafi jalla jalalu kai a matsayinka na mai gida dole ka tsaya ka sa ido wajen tarbiyyar matarka ka sa ido wajen ibadar matarka ka sa ido a suluk ɗinta ɗabi'unta da halayenta ka sa ido a shiganta da fitanta ka sa ido a komi nata kana taujihi kana irshadi ke ma dole ne ki sa ido game da addinin mijinki ki sa ido game da ɗabi'un mijinki ki sa ido game da halayen mijinki ki sa ido game da shigansa da fitansa wannan ba yana nufin tsokana ba ba kuma yana nufin tuhuma ba a ta'awun alalbir wa taqwa wajibi ne tsakanin musulmi to ina kuma tsakanin mata da miji wa ta'awun alalbir wa taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سبحانه وتعالى yana cewa ku yi taimakekeniya a tsakaninku ga duk abin da zai kai ku ga aikata alkhair amma ka ji mace tana cewa to ni ne nawa ha kabarin shi daban nawa daban mace to ta yi abin da za ta yi ne ba na tsare ba wallahi ba ka tsare ba baki tsare ba aboki ma a waje alqur'ani ya ce al-akhlaqu yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin duk wata abota da kawanta a gobe kiyama sai ta zama gaba da zadi da cin mutunci da tuhuma idan ba an yi ta a turba na tsoron Allah ba ne subhanahu wa ta'ala isma zalik istami ijayida saurara da kyau alkur'ani ya sake cewa wa yawma ya abdu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا القران يتي اكو ranan da azzalimi ko azzalima za ta cije hannunta gaba ɗaya ba ma yatsa ba ko ya cije hannunsa gaba ɗaya ba yatsa ba ya ce kai co ina ma ƙawata ko abokina ko abokin zamata ko matata ko mijina ya zan mutumin kirki shi ne ta hasu masuli sabila kama hanyar manzon Allah mu bi shari'ar Allah amma ana maya sweetheart, my one, huh? my lovely husband, my lovely wife. Ko ba haka ba, alhalin kuna tsula tsiya kuna saba ma Allah, to honiran nan zai zama a wuta, honiya za ki zama a wuta, in kuna tsula tsiya ba ku bi Allah ba. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. ce kai ciwona da dai ban auruwa na ba ko ban auri wance ba ko ban kawa da wacce ba ko ban abota da wani ba subhanallah rayuwa ta yi hasara idan haƙin matanka ce ka sa ido game da ita ka umarce ta da yin ma'alla ɗa'a haƙin mijinki ne a kanki an tashi an kira as-salatu khairun minan nawm kika ga bai da niyyar tashi ya je masallaci ki matsa mishi sai ya fita ya je sallan subaki da ɗarin nan amma in Allah bai azurta ka da saliha ba fa ya azurta ka da ja'ira ja'ira malan kallah saurara ka ji ja'ira lokacin da aka ce istau sufuf in ka yunkura za ta tashi sai ta ja banko ta ce my sweetheart yau garin da sanyi ina tausaya maka kwanta ka ji da'ira za ta kwashe ka zuwa jahannama ya subhanallah ja'iri ko da watan ramadana ne da rana sai ya zo ya ce babu ya taho muna samun kyasa irin wannan da yawa da yawa saboda zai kwashe ta zuwa wuta in ta biye mashi da za su hallaka don haka ke ki sa shi a kan ɗa'a da yawa na san tarihin mata mijinsu ja'iri ne munafuki ne mujirmi ne amma arzikin saliha ya dawo mai wa'azi ke ne kika yi kin ba da wannan haƙƙin da yawa wanda takan haɗu da salihi cikakkiyar mujirma ne ta zama mumina saliha abin buga misali da ita at-ta'awun alal birri wat taqwa haƙƙin ki ne akan shi haƙƙin shi ne akan ki aqrabu misalin آية من كتاب الله أو سورة من كتاب الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بماذا؟ بالحق وتواصوا بالصبر Allah ya yi rantsuwa jinsin ɗan adam mata da maza suna cikin hasara da nadama da taɗewa tsundum sai aka yi istisna ga waɗanda suka yi imani sai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gangamu suna majunansu wasiya da a tsayu akan gaskiya suna majunansu wasiya da a tsayo akan me akan a yi haƙuri wajen biyayya ga Allah a yi haƙuri wajen jamaba wanda Allah ya sa mana a yi haƙuri wajen ƙaddaran da Allah ya ƙaddara mana dole ki rinka wasiya musamman a wannan yanayin rayuwa da muke ciki wanda ta canza gaba ɗayanta hankali bai iya suranta ta shi yasa matan sahabbai da salafu salih idan mijinsu zai fita sukan zaunar da shi su mashi wasiya su ce ka ji tsoron Allah kada ka kama na haram fa innana nasbiru ala al-ju'i wala nasbiru ala nari jahannam ka ji tsoron Allah duk abin da za ka shigo gida da shi komin ƙanƙantansa ya zan halar ne ba san ba za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da wutar jahannama ba kina haka kai ana maka haka koko in an kawo cefanen zaki tsaki ki wani tososo da baki kaman jelan kadangare wata mata ce dan malakanci ya rasa abin da zai kawo kin gani babiya wa wannan ne ya kawo mu ci la ilaha illallah kenan ya je koma zai da tsakanin mutane ne ke dai aka maki mai dadi ba mu ci ba namiji a wannan gabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya yabi maza masu sa matansu a hanyar da'a ya yabi mata masu sa mazansu a hanyar da'a kuma ya raka su da kyakkyawan addu'a sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajula قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظ زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء kun ga yadda ake ba da haƙoƙi balansin ake yi walahunna misalin lati alaihin na bil ma'aruf Allah ya ce Allah ya ji kan magidacin da zai tashi talatinin dare ya yi nafilcil ya ɗan taɓa matarsa ce gimbiya gimbiya a tashi a bauta ma Allah in ta yi ƙoƙari ta tashi fabiha wa ni'ima annabi yace in bata tashi fa sai je ya tsoma hannun shi a ruwan sanyi sai zo ya dan yayyafa mata dil dil a fuska to ka san me bacci irin wannan lokaci da ruwan sanyi yayi eh sai ya tashi tingigi eh sai ka dan busa mata a kunni an gane ku annabi ya ce namijin da ya wannan Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya haɗa shi da falalarsa gobe kiyama kun ji yadda ake rayuwa sai ya sake cewa Allah ya ji kan matar da ta tashi ta yi nafila talatinin dare ta tasar da mijinta shi ma ya yi in ta yi hikimomi ta ɗan murza kunnin ta ɗan duk abu ya gagara ta ɗan yi raɗa a kunnin sai ta samu ɗan ruwa ɗan kaɗan sai ta ɗan yayyafa mashi a fuska ce ma ana ruwa aljanna ya tashi tashi ka a cinye ka a kwashe ga can bayan Allah na rububi kanu ya saru ona fil khairat tashi mu ma tashi mu ma annabi yace Allah ya jikan wannan mata Allah ya haramce ta kaga an yi balance shi ya mata ita ta mishi haƙƙin ta ne haƙƙin shi ne to gidan da ake wannan za ka ga husuma za ka ga tarnaƙin gudanar da gida ai sufa ce ta ibadar rahman Allah ya sufanta su da cewa allazina menene wa ibadar rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kuma can yace kanu qalilan min al-layli ma yahjamun وبالأسحار هم يستغفرون kaɗan suke bacci suna tsayuwan dare goshin asuba su yi ta istighfari kai jama'a Allah ka samu cikin bayinka na gargaru wai ka duba ka ga sun kwana sallah ne fa amma lokacin sahur shine ashar sai kuma su zauna su yi ta istighfari sai ka ce wanda ya kwana a gidan mata sai ka ce karuwar da aka ɗauke ta aka tafi da ita dandandi Allah ka yafe mana astaghfirullah astaghfirullah to yanzu wani namijin saboda Allah wani fa sai kai sha biyu fa duk da sanyin nan yana waje yana majalisa shine gulma shine batsa ba abin da ba za a faɗi ba ya dawo ya yadda jikin shi kirin a shimfiɗa kamar an yadda buhun ƙaura la ilaha illallah sai rana ta fito kuma ya tashi yana wani kankan damewa ba shi cikin yan asubahi ta ga ya shiga cikin munafukai Allah ya kiyaye ni asqalus salati alal munafiqina na daga cikin sallan asubahi ko kuma ta zauna in dai da wuta ran nan ba bacci ana kallon wannan fim din ana leka wancan ana leka wancan goshin asuba lokacin da bayan Allah sun kwana sallah suna istighfari ita kuma lokacin shaytan zai zo ya ce bacci da dadi sai ta fito sannan ta falka hattara hattara hattara ina fatan wannan haƙƙin mun gane shi a ina jin haka ne sannan na daga cikin haƙƙin mata akan miji miji akan mata su tunasar da junansu akan takwa akan takwa kullum ka rinka tunasar da matarka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku bi shari'ar Allah ki rinka tunasar da mijinki mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah domin ba wanda zai shiga aljanna ba mai takawa ba tilkal jannatin lati nurisu min ibadina man kana taqiya alqur'ani yana cewa aljannan da darajanta da muhimmancinta muna gadar da ita ga bayinmu masu takawa ne masu takawa takawa kuma shine ne bin umarnin Allah nisantar saba mashi duk mijin da bai bin umarnin Allah bai nisantar saba mashi bala'i ne in kika zauna da shi duk matar da ba ta bin Allah da taƙawa sai dai ta keta alfarmansa bala'i ne zama da ita musamman nan domin za su ja junansu zuwa gidan wuta kuma ana fatan aure sakamakonsa ya zan gidan aljanna ne ta kawa ubayi bin ka'abi wata rana sayyidina umar bin khattab ya tambaye shi sayyidina umar yana karatu ne sai ya ce zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqina sai ya tsaya sayyidina umar kanu ya tadabbaru na alƙur'ana inda tilawaki ba kawai suna karanta alƙur'ani ne baka rame suna tadabbarun alƙur'ani wa rakilin ƙur'ani tarkila shi ne ma'anarsa saboda haka sayyidina umar sai ya tsayaye shiru sai ya dubi shugaban makaranta ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce wannan littafi hudan lil muttaqina gaba ɗayarsa shari'a ce ga masu taƙawa kama ke taƙawa menene takawan nan danne kokarin kamantuwa da masu takawa sayyidina umar fa sayyidina umar fa wanda ba su hada hanya da shaytan amma yana tambayan menene takawa ubay bin ka'ab radiyallahu anhu sai ce ya amiral mu'mini amma salakta tariqan zati ashwaq sarkin musulmi ne kake tambaya game da takawa ya ce kwarai kuwa ya ce da Allah a rayuwa baka taɓa bin hanya mai ƙaya da yawa ƙafarka ba takalmi ba ƙaya tsiro ko ina kafin ɗin nan a ce duk ƙaya ne kuma mun shigo ba takalmi ya ce na taɓa bi sai ce fa ma ba sana'aka to da ka ji ƙafanka ba takalmi ya kai ya ce shammartu wa jahattu na yi tsammara na iya ƙoƙari na taka tsantsan don kan wata ta soke yi ubangiji ya ce fa zalika taqwa wannan shi ake ce ma taqwa duniya cike take da tanko na shedan dole ka yi taka tsantsan kada ka jefa kafarka ko ina sai ka sami kanka cikin bala'i يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku rinka jefa kafa a kawun shedan domin in ma ka ce ga wani nan sai kai tsalle baka dubi inda zaka jira ba to in kai wasa zaka jira a wani sawun shedan da yafi wanda ka tsallake wannan shine takwa أن يجدك الله حيث أمرك وأن يقصدك من حيث نهاك duk inda Allah ya ce yana son ya ga ada ko kuma salama to a ganki a wajen inda duk Allah ya ce kan na ganka malam mudi ko malama saude to ka a ganku a wajen ni zane takawa kenan to ka umarci matanka ta tsayo a kan wannan ke ma ki umarci mijinki ku tsaya a kan wannan haƙƙi ne naku kwamin ka tunatar da junanku sahabban manzon Allah in sun gamu da junansu sukan ce ma junansu ijilis bina nu'minu sa'ata zauna tare da mu ɗan uwa mu jaddada imani ko da na awa ɗaya a yi bita shekara biyar ko goma da suka wuce ya muke akan imani ya muke akan kyawawan ayyuka yanzu mu auna karuwa muka yi akan imani da kyawawan ayyuka ko raguwa aka yi kin shekara ɗaya cin da mijinki kun zauna kun yi bitan imaninku wani irin ci gaba aka samu ko ba a yi ba wannan abu ne muhimmi mu yi tsalle mu je gaba malam kalla kalle ni da kyau akwai wani haƙƙi a kan matarka zulaila ke ma akwai haƙƙi a kan miji saurara sosai wannan haƙƙi kuwa shi ne ƙauna ƙauna kana kaunan matarka kila ka ce eh amma me kai mata na nuna kauna kina kaunan mijinki tab'an za ki ce sosai kuwa to me kika yi masa na nuna kauna shi aure kamar yadda ayan alkur'ani ta nuna mana ana asasa shi akan ƙauna da rahama to bari mu haɗa gaba biyu ne mu yi bayani a kansu haƙƙin matanka ce ka nuna mata ƙauna don allah kin ji ke haƙƙin mijinki ne ki nuna mashi ƙauna don allah me yasa ni ce ƙauna ban ce soyayya ba wani lokaci soyayya sha'awa ce kawai saboda haka daga lokacin da aka kai gare ta sai ta mutu sai ta mutu amma ƙauna ba ta mutuwa shi yasa wani bawan Allah da ya wani littafi albaitul muslim sai ce kakka auri mace don za ka iya zama da ita ka rayu da ita in za ka iya zama da mace ka rayu da ita kakka aure ta ke kuma in kin ga wani za ki iya zama da shi ki rayu da shi kakki aure shi ba mijinki ba ne kila wasu su ce to to kuma yaya kenan wanda za ka iya zama da shi ka rayu da shi an ce kakka aure shi ko kakka aure ta ya ce a'a wanda duk za ka ce zan iya rayuwa da ke ko zan iya rayuwa da kai kuma za ka iya rayuwa ko ba shi lokacin da ka tashi aure ka yi ƙoƙari ka auri matar da ba za ka iya rayuwa ba sai da ita saboda tsabagen zallan madarar ƙaunar da kake mata kana ganin in ba ta rayuwarka ya ƙare a zalika anti lokacin da duk za ki ya aure ki auri mijin da kina ji a zuciyarki ba za ki iya rayuwa ba sai da shi ta irin wannan ƙaunar idan ta haɗa mata da miji to ƙananan laifi in aka yi juna sai a ji kamar ana tasbihi ne ba gane ba bahaushe yana wata kalma ya ce so hana mene hana ganin laifi wanda baka ƙaunarsa ba zai taɓa burge ka ba ba zai taɓa baka sha'awa ba ba zai taba maka gwaninta a rayuwa ba shi yasa in miji ya zo yana ɗan tafin shi yana murmushi a wajen matar da ba ta ƙaunarsa ko mata ta zo duk wani gwaɗaran da za ta yi da wani kwalliyar da za ta yi a wajen mijin da bai ƙaunarta wallahi ba mai burge juna shi dai ya zo yana ɗan dariya yana tafi yana tawa ɗan manatu to ina nan kai miki da Allah sai ce me haka kika ce wani sabon mahaukaci wanda ta bashi kalmar mahaukaci ita ma duk wani kwalliyar da ta yi ta burge shi wallahi sai ya gwale ta sai ya gwale ta me haka kike yi sai ka ce wata bukatiya ko wani abu mai kama da haka ba za a iya burge wanda ba a kaunar shi wanda bai kaunarka ba ka iya burge shi kuma ba ka yin abin yabo gare shi don haka ka tsarkake ƙaunarka saboda Allah ga matarka ki tsarkake ƙaunarki saboda Allah ga mijinki nan ne za ka ga rayuwa na daɗa tafiya ƙauna tana daɗa haɓaka a shekara talatin da juna arba'in hamsin ba a taɓa ji wani ya kai karan wani ba kuma ai bayyuwa a ce wani bai ma wani kuskure ba mustahil amma ana shanyewa ana kau da kai ana yin abin da ya dace manzon Allah ko kuma bari aya ta alƙur'ani kafin hadisi alƙur'ani yana ce mana wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma na daga cikin ayoyin Allah mu maza Allah ya ce ya halitta mana matanmu daga jinsinmu duk yadda kake son auren nan na rintse da Allah in aka ce za a haɗa ka da wata mahaukaciyar zakanya ce a daji aka kamo ta mahimmaciya wallahi za ka gudu ka ce ka haɓa ko za ka yi a yau za a yana ka dole ka haɓa duk son auren ka ke kuma biliyan da kika zaɓu kika rika kika rike ke miji kike so da za a haɗa ki da wani ƙatan samu baki wuri a ce ga mai gida
za a daura ki zauna da shi to ni na san ma a halayya irin na mauli ko kadan gare aka ce gashi mai gidan ki zo ki ga kawai yayi kaba kaba a gado kadan gare ni na san mai kwana a ɗakin nan cikin ku sai daidai to amma da aka haɗa ka da jinsin ka mace ‘yan uwarka aka haɗa ki da jinsin ki namiji ɗan uwanki wani lokaci in zaman ya daɗi sai ka ji kina Allah ya ma zan ɗan sha'a kai yanzu ka shi ubana la ilaha illallah wa kiyama shi ubanki kuka ce tana Allah ai yanzu kai ne uwa kai ne uba su zama yayi daɗi ke masha Allah ku lura da wannan to al'amarin dole ne haƙin matarka ce ka kaunace ta saboda Allah haƙin mijinki ne ya kaunace ki saboda Allah auren da ba ƙauna saboda Allah ta sha'awa ce za ka gan shi na ɗan lokaci ne kina haihuwa ɗaya biyu nono ya zo ƙasa kaza ya canza kaza ya canza daga ga ƙofan banza ƙofan banza ba za ki taɓa burge shi ba kuma siyan yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban in ba a ba kullum in ma mai ɗan kawaici ne ya ta baki mugun jar sigina yana neman dalilin ne da zai sallare ki saboda ba ƙaunarki yake ba sha'awarki yake shi yasa maza haƙƙin mata ne ku ƙaunace su saboda Allah haka ce ma in ba ki ƙaunarsa saboda Allah idan kika tanti abin da kika tanta rayuwa ta canza sai ka ji habaici a shiga sakin bama-bamai so kike ya ta ya tashi da shi ya narka shi san da yake da kuɗi za ka ga a rana ɗaya sai a shimfiɗa kala uku wanda ya tashi a kai da safe daban na rana daban dare ya yi za a canza wata ɗaya an biyu an canza masa abincin abinci amma ɗan rayuwa ta canza dama ɗan rayuwar ake yi fa da Allah ma ka ku gaya mun me kuke yi kila wata baiwa Allah ta faɗi fi'e to wata fa wallahi kun ji na rantse habaici za ta yi mashi ya kwanta a gadon ma yana hutawa sai ta sa waka maza na gari na gari suna neman abu na gari ta shiga ta fita tana waka amma abu malin wani sai ya keke a gado sai ka yi shimfiɗa ya fata ya mutsuka sai ka ce wani sanda sai keke da shi kai akwai wanda za ka dube shi yana cin abinci da ke to za a kuje mana kwano gori iri saboda bayi da shi da da yake da shi mata in haɗa ku da Allah ana samun masu haka ko ba a samu to kun sani mutum da yake kuka kunce bakin ku ana ce don Allah ne a takaice kwarai maza ku so matan da kuke aure saboda Allah akwai wanda in rashin lafiya ya same ta sai ya tura ta gida kuma in ta wanke babanta ya wahala sai ya zo ce zai ɗauka kai kaga ya dace faɗa da bakinka billahi lazi akwai mazan da suke wannan sai kuma da nan sai an namiji ne ni ba san halin akwai yanzu in ba tsabagen zallar rashin tunani da hangen nesa ba mutum ne ya ɗauko mota dalloliya sabuwa ya ce ga mabuɗin a tuka har ya zuba maka mai ya cika tanki aka yi jime kana ta hawa kana ta hawa kana ta hawa rannan sai ilas ya mutu sai ka ce a gungura motar a jirgin wanda ya baka aka gangama aka je sai ka ɗau mabuɗin ka ce wallahi fulogu ne ya mutu gashi in ka gyara zan zo in ansa ko ba haka bane to shi ke nan ya ansa ya je ya gyarta ya sa fulog sai ka dawo ansa zai baka to me yasa kuke mai da mata gidansu kuna da halin da za ku kula da lafiyarsu kana kanta da lafiya kana ƙaunarta tana da lafiya lalura ya same ta ka guje ta kuma ta dawo Allah ya ba ta lafiya ta ce ina ƙaunar ki barki wani irin ƙauna ne wannan ka sallama a cikin zuciyarka ya za ta ɗauke ka wani natsuwa za ta samu game da kai to dole ne sai an samu ƙauna ta musamman kamar yadda Allah ya ce sai ka ga gidan tana tafiya an shekara hamsin da aure amma kamar yau ake shigan daki kuma an nemi yardan Allah sannan ku yi tabadilin rahama tsakaninku ka zan mai rahama gare ta mai tausayi mai nuna shaffafa ke ma ki zan mai rahama gare shi mai tausayawa mai nuna shafafa wannan zai sa a samu sukunin da ake magana litakkunin ilaiha domin duk lokacin da aka ce wanda kake zaune da shi yana kyautata maka to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha an ɗabi'antar da zukata wajen ƙaunar mai kyautata mata ba mai nuna mata ba so da Allah mu tufafi da irin wannan kifar ta ƙauna da rahama za mu samu abin da muke fata a wajen mu, a wajen abubuwa wanda za su haifar da ɗa mai ido a zamantakewanmu kai ta ai kafin in soma sai ku ce mun miki kaza ake so a yi to amma ku kan ku manta fa kun ka ina mun ina zaune a nan wajen awa daya ba fata ya kamata mu soma kullu aka da wannan Allah kai mana fatahi saboda in ka san minti nawa za ka yi ka san yadda za ka sha tota amma yanzu ka miko mun takarda ka ce minti uku zai fatiha kenan a tashi to a yi haƙuri in daɗa matsi abin saboda a samu fa'idar da ake fata insha Allah a malam mai gida Allah ya taimaki kan gida dole ne ka zan mai amincewa da iyalinka amincewa da iyali kuma yakan haifar da rashin mummunan zato ke ma haƙƙin miji ne ya sami suka daga wajenki kamar yadda muka ce yakan haifar da rashin mummunan zato lokacin duk da ba a samu cikakken aminci ba tsakanin ma'aura tare da tsananin kusanci da Allah ya sa a tsakaninsu wanda babu kamar sa tsakanin mutum biyu to gida ba zai tafi cikin yadda ake so ba kuma ƙarfi su zama ƙustazan zunubai domin ya ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu bu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun wala tajassus da yawa mata suka rika bin diddigen mazansu in ma ba mata ɗaya mutum ke da shi ba ta sa ido abinda bai shalle ta ba ba haƙƙinta ba ta ta bin tsaffafi da ƙorafi da maganganun da ba su dace ba da jifan miji da abin da bai dace ba wannan haramun da zaton sharri game da shi. Ni fa kwanan nan ban fa gane maka ba ina kake tsayawa ne in ni ne Allah sa mata ɗaya ce in ce wasu mata uku nake son in ƙara kuma biyar sun manne shi ne nake ta ƙoƙarin in tashi in yi ashirin uku daga ciki sai kuma ne ko haram ne rana ɗaya da sun ya auri mata uku domin ina da wanda ya saki mata biyar a rana ɗaya ƙwarai kuwa mata biyar ya saki rana ɗaya kuma a gaba ɗaya a lokaci ɗaya wani lokaci ne muku bayani don babu lokaci yanzu Allah mata biyar ya saki rana ɗaya haka nan ana samun wasu yankin maza abin bakin ciki shi kullum tuhumar matarsa take gantalabiya yake kallonta kai na sami matar da idan mijinta ya zo mu'amalan aure ta ce wallahi malam sai ya bugi kinya na ya ce yau dawa dawa aka ba ta ce na rantse da Allah malam shi ke gantali a rayuwa na ban san wani baɗi ba shi ba haka ta turo min da saƙo ya zai yi wallahul musta'an duk zaton da za ka yi mummunan zato ga mutumin kirki Allah ya ce isma zunubi ne laifi ne babba na lazina ya shigo na an tashi alfahishatu في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة akwai matar da na taɓa karantawa ita mumina ce saliha ce tana la'akari da yanayin miji tana da ɗan halinta tana sana'a in ta fahimci mijin ba yi da kuɗi in ya ije rigarsa sai ta ɗan kuɗi ta zuba aljihu ba ma ta cewa wani ga kaza sai dai ta zuba aljihu shi kuma wani irin bahago ne ka san akwai mutlaɗin maza kada Allah ya sa da irin su anan bai taba cewa na ga wani abu a aljuhuna ba rannan ta ɗau kuɗi ta sa hannu a aljihu za ta zuba sai ya shigo ya danga aha ƙarauniya ana mana binciken ba sai tuhume ta wani ƙarauniya so ina son na bamu misali ne kullum ana son muminin da kake zaune da shi muminin da kake zaune da ita ku kyautata ma junan ku zato ba karamin alkhairi bane ba karamin abu ne da zai kama ku daidaituwa da lumana da ci gaban zama wanda ake fatan sakamakonsa ya zama aljanna ba a kula ba na son a ce min lokaci kuma in ta taɗi don haka duk zan ƙyala abin da nake yi in naɗa maganar a takaici a takaici kamar yadda na buɗe shi da wata shimfiɗa bari in rufe da wani shimfiɗa wanda ina fatan da shimfiɗan buɗewan da na naɗewan ya sa abin da ma ba mu faɗi ba kowa ya istidirake shi salmanu na ce salmanu ko ba ka ji ne sala sala ai ba laifi na naɗa muku sabon suna an gane ai bahaushe yana wata kalma yakan ce zo mu zauna tsakanin harshe da haƙori kun ga waɗannan kalmomi manya ne kenan yana gaya maka in dai fa yi tarayya a zamantakewa to ko kana so ko ba ka so wata rana sai an maka abin da bai maka daɗi ba shi ne ma'ana ko kuna so ko ba ta so wata rana za a yi maki abin da bai maki daɗi ba. To idan tsakanin harshe da haƙori ana saɓawa ko ana samun saɓani, ka ɗauki harshen ita ce mata, haƙori kuma mai gida. dai yana da kamar haƙori ya ɗan ji harshe fawa ko a gani na shi kuma harshe ya fi tonon iwa a gani na don haka in ka lura da harshe babu ranar da za a wayi gari bai tokari haƙori ba kuma adadin tokarin ma Allah ta ɗaya san su adadin wa harshen ki bai tokarin haƙorin ki eh kai harshen ka bai tokarin haƙorin ka ka san adadin a yi to shi ne shi kuma haƙori wanda ya ɗan busasha sai ya ciji harshe ko haƙorinka bai taɓa cizon harshenka ba a rayuwa ka faɗi mana ko bai taɓa cizawa ba ya taɓa ko bai taɓa ba ina gaba wanda ya fi makotaka da harshe da haƙori kamar labban sama da na ƙasa ko ba makota ne na ƙudda ƙudba to nawa harshenka ko haƙorinka ko harshenki ko haƙorinki ya kawo kuka ko ƙara a wajen lafa cewa yana tana tokari na ko yana cizo na so nawa aka yi haka labba suka zauna suka yi muku sulhu ko shari'a an taɓa yi eh a ce haƙori da harshe haske ku dabara haske ku wayo su fi ku iya zamantakewa? Yanzu fa in harshe ya toka na haƙori ya ji haushi haƙori ya cije shi ko ya jini. Haka za ku zauna su sulhu a tsakaninku ba mai jin su. Ba mai jin su. Bai hana an jima idan aka kawo aiki su taru su aikin gayya ba. ko ba sa yi lokacin da ka jefa wani abu ko kika jefa wani abu a bake ki wace yawo da shi ya kai mahakora idan wanda sai an daddatsa ne sai ya kawo haƙoran da ba su ne a sake su za su daddatsa sannan ya ɗiba ya kai ma turmi da taɓarya a daka a yi laushi da shi idan abin mai tauri tsiya ne ya ɗan kawo miyau ya ɗan yayyafa ya taushi a ci gaba da hudda haƙori ya amfana harshe ya amfana sannan su aika da shi inda za su samu rayuwa na dindindin to amma mu da kansa koyar da kuci kuci kaɗan kin kai ƙara wajen iyayenki ai baya kaza ai baya mun kaza wani kuma ce suna kana namiji amma kullum kana hanyar gidan mataku wato da kirki a ta mata kunni to tsaya ka ji karinsa gidanka da hannunka miji da mata za su iya faɗa yanzu wallahi cikin dare su kama a rayawa ka ce ba su bane kaga tana mashi tauba ko yi mata bambu amma in ka je ka gaya ma iyaye ba zai fita a zuciyarsu ba da shi suke kallon ka aka ce ma in kika je kika faɗi in yau an faɗi sai shanye gobe an faɗi sai shanye in yi masa katutu ana samun matsala sai su ce sai an raba auren kina kuka yana kuka ko kuka ja kanku ba daidai ba ne a kasantuwar mu ‘ya'yan adamu abubuwa hudu na tare da mu ma'aura sai an kula da wannan na ɗaya kuskure kullu bani adama khata'u wa khairul khata'ina at-tawwabuna duk yanda ka kai da hankalinka da iliminka da taka ɗan ɗanɗanka wata rana sai kai ma matarka kuskure saboda kai mutum ne ba mala'ika ba ka san wannan kuma matarka za ta yi maka kuskure ka san wannan kazalika anti komin hankalinki komin iliminki komin taka tsantsan ɗinki komin hangen nesanki wata rana za ki ma mijinki kuskure ki san wannan za a yi maki za ki yi a matsayinmu na ‘ya'yan adamu abu na farko kenan mai aure ku sani ma'aurata wanda ma za su yi su sani na biyu kowaye ko kowace ce kai Allah ya tufatar da mu da sifar mantuwa muna ta bayanin haƙoƙin miji da mata wanda za a tsare ma juna ba abin mamaki ba ne ba ganganci ba ba son zuciya ba ba ƙeta ba ba zalunci ba miji ya manta da wani haƙƙin bai tsare ba ko matar ta manta da wani haƙƙi ba ta tsare ba Allah kaɗai ne bai mantuwa makwama kana rabbuka nasiya amma mu ɗan adam muna mantuwa kuma da kuskure da mantuwa Allah ya ɗauke mana ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إذا مهل الشم يا ɗauke mana yana yafe mana mu da za mu yafe ma masoyanmu ba ba za mu yafe ma ɗan uwanmu ba ba za mu yafe ma abokan zamanmu ba sannan mu ce haliyarmu za ta tafi da kyau kawai muna neman kuskuren abokin zamanmu ne ko abokiyar zamanmu ba inda ba a na biyu kenan na uku dukanmu gaba ɗaya ba mu da kamala alkamalu lillahi subhanahu wa ta'ala saboda haka duk ƙwazonka ajizi ne kai duk ilmanki ajiza ce ki saboda haka yau da gobe sai Allah in ji kalmar bahaushe kana iya gajiyawa madiyan wa ma'anawiya kina iya gajiyawa madiyan wa ma'anawiya akwai abubuwa da kake yi ga iyali wanda suka shafi rayuwa rayuwa tana iya canzawa ka kasa yin wannan abu akwai abubuwa da suke yi kema wanda suka shafi rayuwa rayuwa tana iya canzawa ki kasa yin wannan abu akwai abubuwa ta mu'amala ma'anawiyar wanda kuke yin junanku ana iya samun naƙasu daga gare ka ana iya samun naƙasu daga wajen ka ba wa kan wannan Allah kawai ke da kamala don haka in ka ga wani gajiyawa daga matarka ko kika ga gajiyawa daga mijinki ki sani ɗan adam ne dole haka ya auku sai na hudu na ƙarfe dukan mutum nan da kuke ganin mu gaba ɗaya ba wanda ya fi ƙarfe shaitan sai wanda Allah ya kare shi kuma ba wanda bai da shaidani shi mai zuga shi akan aikata sharri da tawaye ga da'a ga mahalicinmu annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yace ya rinjayi nashi ya musulunta amma mu da kai mu da ku duk muna fama da namu ne don haka kuna zaune lafiya shaidan yana iya zuwa ya kissa gare ka majidanci ko ya sa maki baƙar wasu wasi gare ki uwar gida game da mijinki ko game da matai ya kitsa maki abin da ba shi ne ba Allah kuma ya ba shi wani mugun fawa Allah yi wasu wusu fi sudurin nasi kun waye gari lafiya da matarka ka waye gari lafiya kin waye gari lafiya da mijinki sai ya sa miki wasu wasi an fita ana oyoyo wawan jin mai a dawo lafiya ina fifita hannu ya dawo sai ya gan jikin wani muɗi-muɗi da fuska kin wani tura fuskan kamar tunkur ba ya ƙi mai a wajen ƙarfan mai tatsan shi kin zauna a tsuguna ka ci doya irin kujeran nan da ake zama a tuka tuwo ita ce tsuguna ka ci doya don wani bai wani kila bai san tsuguna ka ci doya ba kujera mai kafa hudu ba ta da wani makari ita ce tsuguna ka ci doya kin dauki kafa ɗaya kin dora a cinyan daya kina kadawa wato matsa ka gatsiya matso ka gatsiya shi ya bari ana koyo ya dawo ya ga kina wani da kai kina wani zazzare idan dina ko kuma shi ya dawo fuska a bukukkuke kila shaidanin shi ya zuga shi ya gaya masa karatun da ba haka ba ko kuma mu maza ne ku rinka tunani ko mun fita muna oyoyo in kuka ga mun dawo fuskan mu a mutse ku mana uzuri wallahi wani zai je wajen neman abinci bai cutar ba bai cuta ba ya gamu da azzalimi ya cutar da shi iya cutarwa ya ci mutunci shi iya cin mutunci ya tada masa hankali iya tada hankali kuma ya je neman halakar shi ne to a lokacin da kuka ga irin wannan sawa'an da dalili ko shaidan ya nemi ya kitsa mana domin illa shaitana ya ciri min ibni adama majrajam shaidan yana yawo a jikin dan adam yana jin hanyoyin jini duk bawon da Allah ya bashi don ya canza ɗabi'arka da halayyarka kyawawa ya cusa maka munana kuma hatta bayan Allah sai dai dau nasara a kansa inna ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun so idan muka ga irin waɗannan abubuwa hudu ko ɗayan su ya auku kai a matsayinka na mai gida da ka san wannan me kamata ka yi ke a matsayinki ta matar gida ko uwar gida da kika san wannan me kamata ki sai ki rikolin tastahadiri haka miji na yake ba haka matata take ba akwai dalili akwai dalili ka tuna hasanat na matarka nan take in miji ne yake tuna hasanat ɗin shi kina tuna hasanat ɗin shi ko yake tuna ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayan alkur'ani yana kana cewa wal ya'fu wal yafhamu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim in kaga kuskure ko mantuwa ko gajiyawa ko wani abin da baka zata ba abokin zaman ka yi maka to kayi afuwa ka kauda kai ka yafi kai ma kana da zunubi mai yawa tsakaninka da mahaliccinka ba ka san shi ya maka afuwa ya ce maka kasantuwarsa mai yawan gafara mai yawan jin kai duk gidan da ake la'akari da waɗannan abubuwa ake tsabbaka shi to ba hannun da za ka ji ana kazanka kazanka kuma alhamdulillah da yaddar mai sama za ka ga duk wani sakamakon da ya taso a gidan nan kowa na yaban su ‘ya'ya nake nufi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, La ya farko mu'minin mu'minatan, in karin halin ha kulka, rabiya min ha kulkan aka. Ba yadda za a yi mumini da mumina suna zaune. Mumini ya zubi mumina ya ce ba ni gari a jikinta kamar kashi, ko ita ta faɗi haka. ƙarya ne sai in ba masu imani ne suke zaune ba annabi yake in ta ji wata ɗabi'a tata to akwai ɗabi'unta kuma da suke burge ka kake jin daɗin su to dai na san dukkanin ba wanda bai makaranta ba da Allah wanda ya ci hamsin cikin ɗari aka yi jarabawa ya ci hamsin cikin ɗari me matsayinsa eh kai zai kai ne mai gyara fas za ka rubuta? Eh, fas za ka rubuta? Malam C ne, C ne yana kai sassan B ne, yana kai saba'in a ne an excellent mumtaz eh ina fatan an gane to yanzu a ɗabi'an mu na rayuwa mun yadda wanda ya kyautata hamsin ya faɗi hamsin har ma yabo za mu yi mashi amma a zamantakewar mu in dai matar ka aure ta bisa hanyar Allah ko kin aure shi bisa hanyar Allah ba na tsammanin hasanat ɗinki ko hasanat na mijinki in aka kirga sayyi'at za su yi kankanka ba na tsammani haka to dan ne ba za mu yi mu afuwa ba to ina fatan in an gane abin da na faɗi za mu yi ƙoƙarin tabbata shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ishe mu ya zama na ƙudwa ina fatan a irin wannan darasi wanda muka muka shagibe shi a takaice za a waiwayi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ga rayuwarsa da iyalinsa da fasana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira ina godiya matuƙa ga dukkan wanda suka shirya wannan haduwa da dukkan wanda ya ba da gudunmuwa domin ta da masu gudanar da wannan masallaci da waɗanda duk suka halarta ina roƙon Allah jalla jalaluhu ya sa sanadiyyar waɗannan ayyuka ya zan gidan aljanna gare mu gaba daya na gode Allah ta'ala ya maimaita mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum
Thank you. الدكتور عمر محمد علي الله يبارك فيك يا دكتور ربي يقول Ini shugaban zama na duka sani. Ko mana shugaba ya zuwa matsayin shi ne cikin nan dole mu ba shi
alhamdulillah
Allah ya saka mu malam kuma mu kuma da muka saurari wannan nasiha da ba mu amfani kafin mu kai da tambayoyi akwai mai jaliki wanda a rubuce dokta sha'ayin turari wani zai yi amma ba shi da da mu a yanzu a wannan hali akwai cikin jama'a wanda a doka ta musulunci shi ne wannan masallaci malam abokan sun malam da yau da motsa shi wanda ko da ya ne ya zo dole ku ba shi dan gidansa da izinin sa ake gudanar da kowane aiki a wannan gida ko ta ko ba wanda zai yi wani abu ba tare da izinin sa ko da shi a cikin jajen da ko kashi in dai aka ce an zo wannan masallaci to na tabbata dole a cikin samun kashi mu mace makaranta ba yawa ba mu da wani abin yi sai da izinin sa haka muke tafiya shi sa muke zama lafiya da shi kanin mu ne wasu ba su ce dan mu ne irin su yi tsoron wani amma muna yabawa da ɗaiɗaikun da da halayya muna girma ma shi yana girma Allah ya mutu haka ya don haka wajibi mu bi in je da shi a wannan wuri mu ce mu shi an ga kuma da mu ka kama da albarka wanne ne da alikin nan ba ya kuma muna da hankali muna da ababe da ke lura da muna da hawa sai an ce mana an ba da aka zarge ya zama ina wucin sama da tsaki ko har gida ba da na kwana zaune aka ƙara biyo tsawo wanda suka kawo takardar suka ƙara gani na na da ta kawo masallaci suka ƙara jaddada da sun yi wannan na gamsu da mun gode a cikin mangalar gobe a doktor a shekh doktor muhammad ali allah ya maka tafiya da kai allah ya kawo kalmomi da kasar da ya tashi cikin nizamin ka ko kuma ya tashi cikin nizamin ka yanzu zan bi ka wato wannan na'ura ko wannan abin magana da cikin ma malawar duba da zai yi da kani ko da da minti goma da akwai tambayoyi da suka kai guda goma sha ko sha biyu a minti don ma da cikin ma fata fata mai kuma zai zo? sai kuma ne to ta baya ba
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد baya ga godiya da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya azurta waɗannan manyan malamai namu kuma jagorori waɗanda yake sun gabace mu a cikin aikace-aikace na alkhairi kuma so suke sanya mu a kai to waɗannan malamai tun daga shi malaminmu kuma babban limaminmu a doktor a sheikh muhammad aliyu babban limamin masallacin sheikh abubakar mahmud gumi da ke locust da kuma shi babban malaminmu kuma alƙali mai ritaya malam isa duko to muna ƙara musu godiya da jinjina Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki da suka gabata ya shigar da shi cikin mizanin kyawun ayyukansu ya amfane mu da su da wannan aiki duniya da lahira kuma irin yadda suke ƙoƙari da faɗi tashi ganin shirya ta shiga cikin al'umma ta mamaye al'umma zama ne daɗi musamman a gidajen aure da angoyi da garuruwan ya mamaye al'umma to muna fatan su ma Allah ya zaunar da su lafiya duniya da lahira Allah ya zaunar da su lafiya a gidajensu ya zaunar da su lafiya a ungoyinsu ya kuma zaunar da su lafiya cikin 'ya'yansu da sauran abokan hudodinsu muna waɗannan malamai godiya muna cewa jazakumullahu anna wa anil islami khairan abu na biyu addu'a da malam ya rufe bayanansa da ita malam Muhammad Aliyu kalman ƙarshe da ya faɗi daga nan sai ya godiya ga Allah ya rufe zamansa ya ce Allah ya maimaita mana to kuma ni a fahimta ta sun kaɗa wannan addu'a da shimfiɗan da malam ya yi a matakin farko ya ce haƙoƙan ma'aurata ya kasa kashi uku ko kashi biyu kamin da malin ya faɗi akwai haƙoƙan da aka yi tarayya yana kan mazan kuma yana kan matan irin yadda ake so mazan su yi haka ake so matan su yi ya ce kashi na biyu kuma akwai haƙoƙan maza akan mata kashi na uku akwai haƙoƙan mata akan maza sai malam ya ce amma faɗin abin ya sa ba zai yi a tattara su a yi bayaninsu ba sai dai ya ɗauki gaban farko haƙoƙa da aka yi tarayya kamar yadda yake wuyan maza haka yake wuyan mata to a kan shi ne malam ya tattauna kuma ya gabatar mana da wannan maƙala mai albarka to idan ka haɗa wannan shimfiɗan da malam ya yi da addu'an ƙarshe da malam ya yi ya ce allah ya maimaita mana to ni da wannan nake ganin za mu roƙi shi malam ɗin da Allah a samu lokaci a zo kuma a baje mana haƙoƙan maza akan matan da haƙoƙan mata akan maza tun da dama mala ce Allah ya maimaita mana to alhamdulillah muna fatan Allah ya karɓi wannan addu'an ya maimaita mana za mu zauna da kwamitin da suke shirya wannan sai insha Allah ta'ala ko da a cikin wa'azozan goron sallah na bayan ramadana da izinin Allah sai ya kasance wannan yana cikin wa'azozan da kila za a fara yi domin a biya wannan addu'a da malam ya yi muna fatan kuma Allah ya karɓar mana ita sannan abu na biyu irin wannan wa'azi da aka gabatar kamar yadda muka sani a halin da muke ci yanzu a wannan gari ƙungiyar jama'atu izalatul bida ya kamata sunna a ƙarƙashin jagorancin shak abdullahi balalau ta shirya wa'azi ta ƙasa wacce za a gabatar a wannan birni namu ne albarka birnin zaria insha Allah ta'ala sati biyu nan masu zuwa malamai daga ko'ina a ƙasan nan za su shigo wannan gari tun ranar alhamis insha Allah ta'ala ranar juma'a malamai za su je masallatai daban-daban daban-daban a cikin garin zaria za a samu masallatai na juma'a guda goma waɗanda yake baƙin malamai daga waje su ne za su yi kuri huɗuba wa'azin da ake yi kafin huɗuba sannan su ne za su yi huɗuban juma'a kuma su ba da sallah to kashe gari ranar asabar in Allah ya so ya yadda kuma za su yi ma ƴan uwanmu mata wa'azi da haka kaga asabar nan ta biyu banda ta sati mai zuwa in sha Allah ta'ala asabar ta gabanta to ko saƙo ya ishe ki ko bai ishe ki ba kawai ƙarfe tara na safe kawai miki a wannan masallacin akwai gagarumin wa'azi da za a gabatar amma ni ma an kun tambaye ni wane ne zai wa'azin wallahi ban sani ba sai wanda su shugabanni suka zaba ba mu sani ba shak abdullahi balalau da kanshi ne zai zo gabatar da wannan abin ko ko sakataren shi ne shek kabir muhammad kabir gombe shi ne zai gabatar koko dr jala jalunga ne koko su malam kabiru musa kafancan ne to ba mu dai san wani malami za a turo ba amma dai ki ɗauka ranar asabar idan allah ya kai mu ki zo da kanki kuma mun ɗora ma kowace daga cikin ku ta gayyato mutum biyu aƙalla ta gayyato mutum biyu aƙalla kenan ki gayyato mutum biyu kin ga muna sa ran kenan insha Allah kamar adadin nan naku kuma za a ninka shi biyu zuwa uku zuwa biyar zuwa abin da Allah ya so so ina fatan a kada ku manta ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu gabaki daya abu na uku wato fa malam yayi mana karatu karatu mai kyau kuma ne albarka amma dan wani hanzari ba gudu ba cikin abin da muke fahimta cikin abin da muke fahimta wanda ya kamata a ƙara fito da shi wato kun ga zamantakewan aure a ƙa'ida aure abu ne na murna da farin ciki abu ne mai daraja saboda za ka ga irin yadda idan an tashi aure duk wani mai tsira sai an gayyato shi za a gayyato iyaye iyayen mata da iyayen miji za a gayyato dangin mata da dangin miji za a gayyato aminai da abokai da masoya da makusanta za a gayyato malamai na addini malamai na Allah daga ƙarshe sai a zo a yi amfani da kalmomin Allah kuma sai a ɗaura wannan auren a zo ɗaura aure waɗansu su kuɗubatul haja innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu in an gama sai a ce to ina malam ya kira waɗansu sunaye da ya sa mana malam ya kira ya kira wane ne malam ya kira mana waɗansu sunaye da ya sa mana to sai a kira salaha a kira malam salu a ce to an ƙaura aure a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ake ɗaura aure jama'a bayan an gayyato waɗancan manyan mutane sai kuma a zo a ɗauki kalmomin Allah waɗansu ma har ayoyin alƙur'ani mai girma suke karantawa waɗansu su karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan a ɗaura aure a ɗaure shi da cewa a bisa shiriyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in an gama wannan kuma ka ga inda ake murna ka ga inda ake cika cewa ana annashuwa duka dangogi guda biyu kowanne suna cike da farin ciki da walwala da annashuwa har shari'a ta halarta waɗansu ababe wanda yake in ba irin bukukuna irin wannan ba shari'a ba ta halarta ba a ce har a ɗan kiɗa duddufa haka irin waɗannan irin kiɗan ƙwarya da mata za su yi a cikin gidajensu su ya su shari'a ta halarta a shiga ɗaki kuma a je a cika shi to amma abin da zai ba ka tsoro jama'a kun ga duk wannan abin da aka yi to wani daga wannan ranar ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mishi ƙofar wutan jahannama daga auren nan sanadiyar shiga jahannama shi kenan wata mata auren ta shi ne sanadiyar shigan ta wutan jahannama da Allah jama'a an ci riba a ce duk wannan abubuwa da aka yi na alkhairi a shirin mabuɗin wutan jahannama kai aka baka ka kira malamai da 'yan uwa da dangi ana ta murna ashe wai ana murna ne cewa wancan matan daga ranar ta zama ‘yar wuta, kowa ne daga ranar ya zama ɗan wuta, sai ba ci riba ba. Me yake haifar da haka, saboda kamar yadda malin ya faɗi a cikin karatunsa, da damanmu muna aure ba musamman ne ne aure ba. Ba a san dokokin Allah da shari'o'in Allah akan aure ba. Wanda ko auren nan ka duba ayoyi masu yawa a cikin suratul baqara sai maganan auren nan da zamantakewansa suratul nisa'i sai maganan auren nan da zamantakewansa surori mabambanta suratul nur suratul ahzab suratul talaq surori mabambanta a cikin alqur'ani sun yi batun aure da yadda ake yin sa da yadda ake zamantakewa da yadda aure zai gadar maka da rahaman Allah da gafaransa amma da daman mu mutuni ba kawai sai da aka ɗauka idan yanzu yarinya kamar yadda malin ya buga ya ce tana jin ta isa ta fara tsayuwa da kowane namiji sai ta rika ganin kawai shi kenan sai a ce to a fa a kawo da ita malin ce kamar wata annoba in namiji ne shi kuma yana jin yanzu dai tun da dai na ɗan yi ƙarfi dai ina jin ni ma dai kamar komi ya yi daidai ai kawai bari in je in nemi aure to wallahi al'amarin ya wuce nan jama'a musulmi da dama ana aure ba a san menene aure ba menene dokokin aure menene hukunce hukuncen aure menene in an yi a gidan aure zai fasa ta Allah menene in an yi a gidan aure zai gadar ma ma'aurata da rahama da gafaran Allah na jinjin a rayu a duniya ana dariya ana walwala gobe kiyama kuma a zauna cikin annishuwa da walwala da farin ciki to da haka akwai kalubale gare mu shi yasa ni bana fahimtar a ita wani garadin yanzuwa ne yanzu ya dan samu aiki ya dan samu kuɗi dan dubu ɗari biyu da hamsin ɗin shi to da Allah aje a yi magana aje a yi maganin ne me ka sani cikin haƙoƙan aure ku iyaye kuna bin a banza ne Allah ya ɗora muku cewa ku je ku yi ku aurar da ƴaƴan naku me kuka karantar da shi cikin haƙoƙan aure me kuka karantar da ƴaƴan ku mata cikin haƙoƙan aure ce dai ku ƴan uwa mata wanda ku kuka fi zama da ƴaƴan ku mata amma da daman ku ba kwa zaunar da ƴaƴanku ku gaya musu yadda ake zamantakewan aure dan kuma ba ku sani ba kuma iya muku ba ku gaya muku ba to wannan sai ya sanya ka ga aure ya zama mabuɗin wutan jahannama ga wasu Allah kada ka sanya a cikin mu akwai wannan to wannan sai ya bayu ga batun iyaye suna ba da gudunmuwa miliyan gaske wurin gurɓacewar zamantakewan gidan aure kamar wannan bayanin da na fara yi kun ga tarbiyya da kuke gani ba a bace karama ba da a ce a bace mai sauki da Allah bai zaɓi annabawan Allah ya ɗora masa ita ba amma saboda ta fi komi wahala ya sanya Allah ya zaɓi annabawa ya ba su aikin tarbiyya to kenan in kina son ki tarbiyyatar da yanki akan zamantakewan gidan aure to tun fa tana da shekara ta biyar shida bakwai za ta fara mata tarbiyyar yadda za ta zauna gidan aure za ta koya mata yadda ake magana magana wannan kawai aje magana iya tsara magana akwai mutumin da za ka kaunace shi kawai saboda ya iya aje magana inda ya dace duk wanda ya iya azancin magana za ka ga mutane suna kaunar shi sai ake ba ta iya magana ba maganar ta kamar ruwan famfo kamar famfon da ya lalace ba ki ba ta irin wannan tarbiyyar ba ba ki koyar da ita tsafta ba tsaftan nan musamman hadisai suka zo suka bayanin tsaftan nan acce gashin hammata acce gashin